to mu dawo muka ce da adamu ikhtiyari zauja saliha aw zauji salih yana rashin zaben mace ta gari ko miji na gari saboda ai an samu mace ta gari ne to za a samu mi wadda za ta yi tarbiya a na gari kun san laraba suna cewa faqidu shay ila yuti wanda bai da abu baya baya dashi in mace bata da tarbiya ta ya za ta ma'ayanta tarbiya in ki makaryaciya ce yaushe za ki zo ki zauna da yanki ce musu mai karya dan wuta ne wata matarwa ita za ta shirya ma 'ya'yanta karya sau ma uban kuma sun san karya ce to yanzu ke kina iya zuwa ki ce ma mai karya dan wuta ne ke kika yi karya kika ce in baban ku ya zo ku ce ina guri kaza ko na te kaza kuma sun san ba haka bane ba ko kuma sata ki koya musu sata ki ce ku je ku dauko mun abu kaza kin koya musu sata kuma yanzu kin zo ki ce musu sata haramun ce to nan shi yasa aka ce dole ya zamanto na gari ke uwa ki zamanto ta gari ke a karan kanki saboda ƴaƴanki suna kwaikwayon ki ni kuma kuma abin da uwaye da ku san ba su gane ba shi da ya fi aikata abin da ya ga kina yi akan abin da kika ce mini shi abin da ya ga kina yi practically shi zai yi ki zo ki ta ce mai kaza amma shi abin da ya gani kina yi kawai shi zai to shi yasa aka ce dole an kula da wannan kenan uwaye dole sun kiyaye abin da ya shafi ƙarya da zagi da wasa da sallah yanzu wani yaron kina iya ce mai tashi kaje kai sallah ke kin zauna kina kallon tele baya tashi bai ba amma in kika tashi kaje kika shi da kanshi zai tashi shi to amma ke ne kin kore yara su je su sallah kuma ke baki an sallah ana kallon tele tare kika ce kai ku tashi ku je ku sallah kuma ke kina gaban tele kenan kamata ke zaki hara tashi kika tashi to su ma za su tashi da su sallah na biyu adamu ikhtiyar ismul hasan lil walad rishin zaba ma da suna mai kyau shi ma na tasiri wajen tarbiyya adamu ikhtiyaril ismul hasan lil walad shi suna da ake sama mutum ai an ce sunanka ne ko za a ringa kiranka da shi to yana tasiri ga kai ya danganta sune yana da ma'ana mai kyau ko ma'ana mara kyau in mai ma'ana mai kyau ne wannan ma'ana mai kyau za ta bi ka in mara kyau ne kuma za ta bi ka shi yasa an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauya masa sahabbai diya suna akwai wani sahabi sunan shi huzun ko san me huzun bakin ciki ko haka aka sanya ne suna huzun la tristesse kawai shi sunan shi bakin ciki yayin manzo Allah ce bal anta sahalun kai mai sauki ne ba bakin ciki ba to yanzu shi wannan huzun din kullun ana kiran shi huzun to shikenan ya tasiri akan shi kullun ya zama to cikin bakin ciki saboda shi ne suna za a ringa kiran ka da huzun huzun haka wata kuma manzo Allah ka samu a cikin sahabiya sunan ta Asiya mun san me Asiya da Ainun da Sadun daga al-ma'siya ma'ana mai sabar Allah akwai asiya da alhamza da sinun wannan suna ne mai ma'ana mai kyau suna matar fir'auna ce asiya bintu mazayin asiya da alhamza ne da sinun wannan ma'ana shi mai kyau ne amma muna mutanen san asiya da ainun da sabin daga alma'asiya saban Allah ko aka sanya mata asiya ma'ana mai saban Allah kaga suna yabi ta zanto mai saban Allah yayin maza Allah ce bal anti jamila ke mai kyau ce mai kyan halayya ne ba mai saban Allah ba da aka sa mata suna jamila to shi yasa kenan dole uwaye to mu kuma yanzu an zo zamani ƴaƴan zamani kaga irin sunaye na annabawa mutane sun rera su kaga irin su Yusufa su Zakariya su Yahaya su Ilyasu su Musa su Ibrahim duk ina suke kuma ga sunayen Allah manzo Allah ya ce ahabbul asma ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman sunayen da Allah ya fi so sunayen da Abdullahi da Abdurrahman yasa za ku ga a cikin sabon manzo Allah mafi yawanci kaga masu sunan Abdullahi da Abdurrahman suna da yawa ko kai sunanka ba Abdullahi ba Abdurrahman ba kai ka sa ma danka Abdullahi da Abdurrahman to sunayen da Allah bisa sunayen da za a jingina su zuwa ga Allah ko a ce Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim ko Abdul ko Abdul Ghafur ko Abdul Shakur ko sunayen annaba ko sunayen sahabbai me yasa saboda in ka sa wannan sunayen ana fatan su tasiri da masu wannan sunan su zamanto suna da ɗabi'u da halayya na irin wannan to amma mu mutum ya zo sama dan shi sunan da bai san ma'anar shi ba kuma ni abin da ke ban mamaki shi suna inda yana da ma'ana mai kyau malamai sun ce babu laifi to uwaye kafin su sa suna ku tambaya me ma'anar shi wani makowa ya yi sanya ya shi sarika kawai ji yayi wani gardi yana karatu a cikin zatul ma'ida wasariq wasariqatu amai hayuwa ce yawa sarikan na yayi kusan me sarika barauniya wallahi kawai wani malami da aka zo ran suna yake tambaya wai mi sunan diya sunan diya ta mu aka sa aka ce sarika ce mi aka ce sarika ce sarika wa baka wannan sunan ta wallahi kawai ne na zo huciya irin garda a ko makaranta suna karatu da wasari wasariqatu da yaji kawai a to shikenan yace kai ka san me ma'anar sariqa ta yi barauniya yace a sai wannan suna yace wai a qur'ani ne yace to a qur'ani ba Allah ya ambace ba fir'auna ba ka san wadanka fir'auna ba ya ambace hamana ba ba akwai sakar ba da jahim ba ai ba dan suna zo a qur'ani ba aka ce zakai saboda ai shi a qur'ani Allah yana ambata siffan mutanen kiki da mutanen banza su mutanen kirki da ayi koyi da su mutanen banza dan a ga mummunan makomansu a nisanci wannan abu to haka akwai wanda shi kuma da aka haifa mai ƴaƴa mata tagwaye ya sa musu khairul bariya da sharul bariya khairul bariya mafi alkhairin halitta ita kuma dai sharul bariya mafi sharrin halitta to Allah ku riba kuwa to yanzu ita wanda aka sanya mata sharul bariya an cuce ta saboda ita da an ga kiranta sharul bariya kuma nace wai ina hankalin sa ke mu a Hausa ma ba shari ba ake cewa ka sama ɗaya ka sharul bariya mafi sharrin halitta a cikin suratul bayyina Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to wayannan sune mafi alkhairin halitta a bayan kasa yace innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum Allah ce kafare kuma sune mafi sharrin halitta to kai kuma ka zo ka sanya ma ɗaya ka sharri akwai wanda ya sanya ma ɗaya shi mal'una a qur'ani da Allah ya ce wa shajaratal mal'unata fil qur'ani ita ce da Allah ya tsine mata shine shajaratul zaqum wanda Allah ya ce ta za ta tsuro a tsakiyar wuta amma da ya tashi sanya ma ɗaya shi mal'una ma'ana tsinaniya kuma ku sani kawai lafazin ne ya ɗauke shi mal'una gani ke tunda yana da daɗi a baki kaga amma kuma amana bai da kyau to da haka kenan uwaye dole an kiyaye wajen sa ma ɗa suna mai ma'ana mai kyau to yanzu mu kuma kalubale kun sani kalubale yanzu ba daga iyaye ba take ba daga ƴaƴa ne suke kana iya sama ɗanka Muhammadu kawai ka ga ya koma Beckham to wannan Beckham ɗin da za a ringa kiran shi ya koma da ɗabi'un Beckham haka ne kenan yanzu dole uwaye sun jajirce in aka sama da suna Muhammadu sunan ka ko Muhammadu za a yanka ka babu wani sunan in ma surnam za a yi to a zaman to mai ma'ana mai kyau ba sunan ƴaƴan kafirai ba ko mawaka ko ƴan kwallo ba saboda wannan sunan za a ranga kiran ka da shi zai tasiri irin ɗabi'un mai wancan sunan kai ma ya zaman to tare da kai amma ga kanan Muhammadu baka sallah to kaga arne baya sallah an sanya ma Beckham ko an sanya ma Mbappe ko an sama Cristiano Ronaldo daman ba sa sallah kai ma baka sallah haka ne to da ga iya dole kenan wani in ɗaya zo da wani suna na arna arna a ce a suna na da tasiri to mu kuma yanzu yana daga cikin abin da ka haifar da wannan zaka yara diya uwayensu suna da aka yanka musu masu kyau to duk sun sauya wani jacob wani wane suna ga iri iri na uku a gurguje ihmalul infaqi alal aulad rishin ciyar da yara shi ma daga cikin abin da ke haifar da tarbiyya taɓarɓarewar tarbiyya ma'ana Allah ya wajabta ma uwaye musamman shi uba namiji zai dauki dawainiyar matan shi da yayin shi Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati to yanzu yana iya zuwa ya kwaci da sauransu to kun ga yanzu abin da ake zance da mun muka ce dole kenan in za a arme ya zama to mutum yana da sana'a saboda in kika arme wanda bai da sana'a za ku zo ku haifi aya bai iya kawo muku abinci sai yaran ku su lalace saboda bai daukan dawainiyar su yaro zai ga an dinka ma wannan sabbin kaya shi bai da an sanya shi lakwal wancan shi ba a sa shi ba an sanya shi makaranta wasu zaka ga an koro su ma daga makaranta kuɗin biyan makarantar ma babu sai su tagari sai su lalace a unguwa uban su biya musu komi biya musu kayan sallah biya musu komi abinci ma babu a gidan to shi kuma yaro in bai ci ba dole zai nema saboda abinci ci dabi'a ce da Allah dabi'ar su mutum to kun ga rishin daukar wannan dawainiyar to mu ma diya a garin nan kuka lura akwai wanda zaka ga rishin wannan daukar dawainiyar yaro zaka ga shikenan kawai he buga he kawai he kaga ya koyi sata ya koyi wasu abubuwa saboda ni ba daukar dawainiyar kenan dole uwaye su zamanto suna daukar dawainiyar cin ƴaƴansu na hudu ihmalu ta'alimuhum at-ta'lim shar'i sakaki wajen tura yara makaranta na addini in ya zama to yaro ba a kai shi makaranta ba inda zai je koyi yadda zai bauta ma Allah yadda zai mutunta haƙƙin uwayensa yadda zai zamanto mutum nagari yadda zai zamanto mutum wanda yake tahiya a bisa karantarwa alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu matsala kowa ya sani in ya zamanto uwaye ba sa ayansu makaranta ba to a makaranta ne za ka ga za a koya ma yaro wane ne mahalicinsa wane ne annabinsa ku uwayen karan kanku a makaranta za a koya ma yaro girman haƙƙin da ɗanku yake da kuke da akan ɗanku kowa sani alakwal ana koya haƙƙin uwaye ne babu alakwal ana koya maka san wane ne Allah ana koya tsarki da arwalla da sallah da taimama da azumi duka babu a makaranta a ce wannan mahaifiyarka ce ka mutunta ta ka girmama ta kada kai musu da ita kada kai jayayya da ita kada ka kuskura mamaka tana wadi kana wadi wannan duka haramu ne manzo Allah ne Allah ya ce wala taqullu ma uffin ko uff ba su ka wadi musu kaka musu gunguni kada ka harare su abin da suka ce kai ko baka yi dole ka yi matakar ba saban Allah bane ba abin da suka ce ba sa so ko da kai baka san wani abu in dai ba saban Allah bane ba dole ka nisance shi saboda me Allah ya ce ridallaha ko kuma ce manzo Allah ce ridallaha fi ridal walidain wa sakhatillahi fi sakhatil walidain yarda Allah tana cikin yarda uwaye haka kuma fushin Allah yana cikin fushin uwaye to in ba kai ba yaro ya koyi aka koya mai karatun Qur'ani da hadisan manzo Allah abin da yake kan shi ko waƙoƙi ne da wane ne shikenan zaka ga sai a hankali to mu mana daga ciki akwai a yadiya zagonsa a unguwa suna ekwal amma ba sa makaranta to dole tarbiyyar su ta lalace a makaranta ne za a koya musu abubuwan da ya shafi tarbiyya su zamanto mutane na gari girmama na sama da su su zamanto masu ladabi da biyayya to ku ba kai kuma makaranta ba to da haka kenan yana daga cikin hanyoyin lalace tarbiyya rashin akai yara makaranta a gurguje ihmalu ta'limuhum alhirfa rashin koya ma yara sana'a in ɗanka ya tashi baka kai shi wajen da zaka koya mashi sana'a ko ka kai shi inda zai koyi sana'a to wannan yana haifar da lalacewar tarbiyya a da za ku ga iyaye kowane uba irin sana'a da yake shi zai dora ɗan shi in kai ɗan kasuwa ne in ɗan kai da kasuwa a je kasuwa in manomi ne a je noma in kai tela ne ya zo wajen haka in kafinta ne in ma duk irin sana'a dan me yasa saboda kun san ita rayuwa yaro zai ringa ganin abokan shi suna yin abubuwa iri iri to yana da kyau a ce yana da sana'a yana da sana'a wannan za ta hana shi sace-sace da abubuwan hatta shaye-shaye na wanda samari suke rashin yin sana'a ne rashin aikin yi ne kawai a zauna a ta shaye-shaye wanda yake da aikin yi ina ga lokacin da zai zo yana shaye-shaye ina ga lokacin da zai yi sata to amma mu matsalar kun san mi a Niger irin tarbiyyar da muka tashi bambanci mu da Najeriya da wuya ka ga Najeriya wai kawai da an saka ekwal kuma kawai a dogara da lakwal dole an koya masa sana'a amma mu kuma nan lakwal kawai dauka ake musamman irin yan bariki ke kina ganin ma'aikaciya ce ko uban yana ganin ma'aikaci ne to gani yake in ya sa dan shi lakwal shi ma dole ya ci a gwamnati ba haka bane ba kashe kudaden mu za ku ga a harkar lakon ne amma nawa uwaye za su a ce ka kashe madanka kuɗi je ko ta sana'a ko dinki ko wani abu wani yaron ma an sani baya ganiya karatun baya yi amma a ce karfi da yaji dole an biya mai lakon din maimakon baya gane lakon din a je a samu abin da hankalin shi karkata in dinki ne a je a biya mai kuɗi ya koyi dinki ko ma menene kenan rashin koya ma yara sana'a yana daga cikin abin da yake haifar da taɓarɓarewar tarbiyya saboda yaro in ya tashi bai da aikin yi to dole zai koyi shaye-shaye dole zai zama mai sara da suka zo da zai zamanto yana sata da makamantansu na gaba na shida adamu dammil auladi wa muda'abatihim rishin jan yara a jiki da wasa da su to kun ji wannan yana daga cikin abin da ke haifar da tabarbarewar tarbiyya uwaye diya zaka ga fasa jan ƴaƴansu a jiki mazan su da matan su da yake ce amma baka jan ta a jiki danka ne baka jan shi a jiki dole ka ja danka a jiki saboda jan shi a jiki ne zai sa ka ringa sanin damuwoyin shi da matsalolin shi kuma kana ba shi shawara a rayuwa to amma mafi yawanci mun kun san uwaye in ka gama uba ya kira da ɗayan uku ne ko laihi ya za a mai faɗa ko a shi ne za a yi amma dai uwa ta janyo ɗiyaki ku zauna a yi hira uba ka janyo ɗanka a zauna a yi hira wani me kake so ya karatun ka yake tahiya ya ya ya duka babu wani kenan dole mutum rishin janyo ɗa a jiki to he shaidanu su ja shi da abokan banza su ja shi amma in kika ja ɗiyaki a jiki kika ja ɗanki a jikinki ko da wani aboki ko ta kawata ba ta mummunar shawara to za ta zo ta waɗi miki saboda mai kin ja ta a jikin maida ta kawaki shi yasa malamai suka ce dole uwa yake yake maida ta kawaki uba ya maida ɗan shi abokin shi ka ringa sanin matsalolin shi da ramoyin shi dan ka ba shi shawara ta gari to amma in baki ja ɗiyaki a jiki ba baki ja ba baka ja ɗanka a jiki ba to wani abokin yana iya ba shi mummunar shawara shikenan kun sai daga cikin abin da ya ban mamaki akwai wani abokina da ya taɓa labari ya ce wai har ta kai munzalin yin jinin al'ada to amma uwata ba ta lura ba da ta fara yin jini kusan mai waru tana san kiyam kawai tana da aboki irin wannan alakwal abinda muka kare zance kenan tana da aboki kawai ta ce min wallahi ita wanzuwa akwai matsalawa wani abu take gani a tattare da ita wallahi ce kamar mi kike gani jini da take gani ce to za a miki maganin shi da ke yara dan duniya ne wallahi saduwa da ita yace wannan shine maganin matsalar taki to ana abin da ba kwa maki na uwarta take da ta samu wannan matsala inda a ce uwarta ta ja ta a jiki da ta fara ganin wannan abin za ta samu aboki uwarta za ta fara wadi ma to amma uwar ba ta ja ta a jiki ba ba ruwanta da ita to yanzu yana daga cikin matsaloli uwaye ba ruwansu da yayansu ko kowa sha'anin shi a gida to su ma yaran suke sha'aninsu amma dole yake jaɗi yake a jiki yadda in yara suna ƙanana kike jin su a jiki ana wasa to in suka kai munzalin girma to a lokacin suka buƙata mu a ja su a jiki saboda a lokacin ga shedan ga abokai na gari ga balaga ga wane ne duka za ta fito suke ne ki ja su a jiki to kun ji daga cikin abin da yake haifar da taɓarɓarewar tarbiyya akwai rashin jan yara a jiki akwai kuma rashin wasa da su a ringa musu wasa manzo Allah umama jika shi ya Zainab in ya zo yin sallah zaka ya dauke ta a gadon bayan shi haka Hassan da Al-Husaini wata ran manzo Allah ya sabbaci Hassan akwai wani sahabi yana tare da shi yace ku haka kuke ma ayanku yace ni ina da aya goma amma a cikin su babu wanda na taba sambata manzo Allah ce man la yarhamu la yurham duk wanda bai da tausayi shi ma ba jin tausayin shi kana da aya goma amma baka tausaya musu kiran dole an ja aya jiki na gaba na bakwai adamul adali bainal auladi rishin yin adalci a tsakanin uwaye eh afwan rishin yin adalci tsakanin ƴaƴa kana iya samun uba wannan ƴaƴan shi ne wasu ma uwarsu ɗewa amma za a ringa fifiku wannan a siya mai kaza wannan a ki siya mai wannan a siya mai sabbin kaya wannan a siya mai bilu wannan a siya mai moto kuma moto din ko bilun da aka siya mai ba wada larura bace ba ko ta bukata ta yi lakwal yake zuwa mai nisa wannan an siya mai bilu ko moto wannan ba a kawai da wuta ce bata da sababi ba wani kado bane ka sanya musu kace idan mutum yayi kaza zan bashi kaza misali abin da uwaye ba sa yi ana yin shi alkwal amma ba yin shi a makaranta zaka ji yaro an ce in yazo premier ko cikin letrowa premier za a siya mai wani kado to amma uwaye ba sa yi a makaranta a ce in kai misali ɗanki a ce an fara sashi makaranta ke ce in yi izi biyu ko izi biyar ko izi goma zaki mai kyauta shi yasa yana daga cikin abin da yasa yaran ma ba su ɗauki ba karatun makaranta da muhimmanci saboda su ma uwaye sun ga alakwal ne ana kashe musu kuɗi a lakwal a siya musu kayan lakwal a zai a sasu lakwal mai tsada kuma a ce in ka zo firimi za a siya ma moto ko vilo ko za a siya ma salula amma a cikin uwaye wanne ne za ka ce to in ka kai izi goma hamim to zan siya ma kaza kaga ya jajirce saboda an sanya mai kado to in ka sama ƴaƴanka kado in wani ya ce to an san cancanta ce to amma muna muna zancen kawai ka ware wani ɗanka ba tare da wani dalili ko sabbi kawai ka mai kyauta su kuma sauran ka hana musu wani yana haifar da ni taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin ƴaƴanka kuma zai haifar da kiyayya a tsakanin su saboda uwar su ɗaya uban su ɗaya ko kuma a'a kawai saboda uwar ba uba ne ɗaya ita wannan dan ka fi santa sai ka ringa ma ƴaƴanta su kuma wannan dan ba a san su ba a masa ku saurara ku ji yana daga cikin rashin adalci in uba yana da hali ko ƴaƴanka ne ba a so ka bambanta su wajen sa lakwal kan wani ka sa su lakwal ɗin kuɗi wani ka kisa su wani zamantu su suna makaranta ana biya musu su kuma wannan basa yanzu akwai da zaka ga hatta irin internet da ake sawa wasu ya a sanya su wasu ake sanya su in za a yi kyauta dole an daidaita yaya kusan me dalili an nu'man bin bashir sahabban manzo Allah ne baban shi bashir ya ma dan shi nu'man din nu'man wanda a cikin 40 hadisi mai hadisi na shida to baban shi bashir din zai ma dan shi Nu'man din kyauta he zo wajen manzo Allah ya ce ina so ka shaida he manzo Allah ya ce shin duka ƴaƴanka ne kama wannan kyauta yace a'a yace to ni ban na yin shaida akan zalunci ma'ana kyauta wadda ba ta da babu sababi ko wani dalili shine muka buga misali kaman kado ne in ka sa musu in wanda yace ai su ma ka basan ce ba ka zalunce su ko tunda gasa ce ka sanya musu to amma babu dalili babu komi kawai ka zo ka fifita wasu wasu kuma ka ki musu to wani yana haifar da mi rashin tabarbarewar tarbiyya kenan ba su uwaye su ringa bambanta tsakanin 'ya'yansu wajen yi musu kyauta na gaba adamul hilmu wa rifiqu bil aulad rishin yin hakuri da tausaya ma yara yara dole ana tausaya musu wasu uwayen saboda rishin hakuri dan ka zai abu ka kai mai mazga ka tsine masa ka zage shi to wani ya zama to sanadiyar lalacewa shi saboda manzo Allah ya hana uwaye su ma ayyan su mummuna addu'a kuma yana daga cikin abin da yasa mata suka yawa a cikin wuta manzo Allah ya ce taksurna la'ana kuna yawan tsinuwa uwaye mata su suke yawan zama da ƴaƴa yanzu wani uba in yauta tun da sahe dare wani ma ba a garin ba yake ke ce kullum kike tare da ƴaƴa to ana so bakin ki ki rinka kafa kafa in ɗaya ya miki ma abin da bai dace ba a so ki tsine masa to amma yanzu kun ga uwaye diya in yaro abu shegi tsinanne dan iska wulakantacci yanzu wallahi akwai ta uwa ita da kanta take bada labari yadda ta zama to da kikiya saboda abu kadai ta ce mata shegiya da kikiyar banza abu kadai ta ringa ce mata da kikiya na rantse muku da Allah da ta zama to da kikiya batta gane karatun lakwai batta gane karatun makaranta kuma Allah ya yi ta yarinya ce mai san zuwa ikwal a kalas din sai ta riga kowa zuwa a makaranta ta amma Allah bata gane saboda tasirin mummuna Allah da uwarta ta mata abu kadai ta ringa ce mata da kikiya da kikiya su kuma addu'a uwaye manzo Allah ce ko ta alkhairi ko ta shari karbaba ce a wajen Allah to shi yasa take ce mata da kikiya ki roƙa mata mana shirya shi yasa ai ana akwai iyayenmu daga kaninmu da uwaye in mutun yin abin da bai dace ba sai ake Allah shirye ka in kuma kai abin kirki a ce Allah ma albarka to shi yasa da ayan da suka yi albarka saboda ni ana roƙa musu abi biyu in suka yi abin kirki ana sa musu albarka to kuma insha Allah Allah zai musu albarka in suka yi kuskure a ce Allah shirye ka to Allah zai shirye shi to amma mu yanzu in ayan suka yi abin kirkin ba a ce musu Allah musu albarka ke ki ringa kaura ki ringa rowa yake ce mata Allah mata albarka malamai suka ce a duk duniya kun ga duka duniya da za a tara malaman duniya wallahi addu'a su duka bata kai bata uwa ba kun san me yasa saboda duk yawan malaman duniya babu wanda Allah ya alƙawari zai amshi addu'a shi amma ke uwa garanti ne aka ce in kika ma danki addu'a Allah zai amsa ka uwa ya sai kafa kafa in ɗaya abin kirki a ce Allah ma albarka shi ma zai ji daɗi kin sanya shi wani aiki yayi Allah ma albarka an aike shi ya ji ya wani kamiya da wuri ya dawo Allah ma albarka in ya kuskure kuma sai a ce to Allah shirye ka to kuma Allah zai shirye shi amma ina amfanin ki mai baki ki ce Allah wadaranka ko tsinanne ko fan duk wani abu to a kiyaye wannan to abin da yake haifar da wannan rishin haƙuri da jurewa wasu fushi ya ɗauke su su yi mummuna adda ga ayansu na gaba adam musahabatin badal bulogi rishin zama da yaro bayan ya balaga yanzu wata uwar daga iya ta dan ta zama to budurwa ba ruwanta da ita ai shine abin da muka wadi dazu ɗanka ko ɗiyaki yadda take yarinya kike janta a jiki yanzu baka ga uwaye maza ba mutum yana alfahari dan shi dan karami ya hoto da shi yana yawo da shi a yazo cikin abokan shi a dauko shi ko to in ya girma ma haka ake so ka ringa jayo shi a jikinka saboda a lokacin yafi bukatar ka ka tsora shi akan shawarwari da abubuwan da suka dace kenan rishin uwaye su ringa zama da ayansu bayan sun balaga sun girma mazan da matan to wai yana daga cikin abin da yake haifar da lalacewar tarbiyya me yasa saboda a lokacin yana buƙatar shawara ya zai gudanar da rayuwa kenan ke uwa in kika zaman to ke ce kawa ga diyeki to zaki dora ka a turba ta gari amma ba haka ba yanzu kuna gani wa ƴan mata diya sun fi shawara da kawayensu abin da kawayensu suka wadi musu suke bi shikenan to amma da kin ji ta a jiki zai yi ta tsallake magana ki ba zai yiwu ba na gaba adam muraqabatihim fi dakhil baiti wa fi kharij rishin sanya ma yara ido a cikin gida da wajen gida musamman a makarantu na ekwal da makarantun muhammadiyya yanzu a gida yake tana iya zuwa kawai ta shiga daki ta zauna ba ruwanki me take aukawa a cikin gidan kawai ke kin ganta ta shiga daki amma baki san ba me take yi ba wata na can tana hira da samari akwai yaran ma akwai yan matan da ma wanzuwa ko irin karatun muhammadiyya ne qur'ani ko na lakwal wallahi sallati a tsakiya kawai daga taji motsin uwa zubar kawai ga damu sallah take take kawai a dako haka ke tsammani kike karatun muhammadiyya take ko na lakwal tana leson a kenan ziyara za a rinka kai musu taba zaka wallahi wasu ƴan matan ma jiya zaka yi wata iya take yake a ce wanta ai barwanta in ta lalaka ta shiga daki sai lokacin makaranta me take a dakin ki bincika haka ne dole uwaye kuna sa ido akan ayanku me suke yi a gida daki saboda wata gani take a wannan salula yanzu duniya ce komi yin da ake a ciki kiran kiran ga sa ido akan ɗaya da wayar ta me take yi wata ranki ce kawai wanci kawo musallu ku buɗe mu kwal an ga wazaf ɗinki da wada kuke hira to amma yanzu kaga ƴan mata da yawa wasu ta hanyar salulawa kun sai yanzu zinawa ba yi wai wannan ba akwai wanda hatta salula ake yi to dole uwaye su sama ƴaƴansu ido a cikin gida mi suke yi ba wai ko da yake ba tana ɗaki ba kullum ba to mi take yi haka a wajen gida in suka ta yi ekwal ku ringa kai ziyara na rantse muku da Allah uwaye diya wasu ba sani ba wasu ma sun sani yadda yake ta wuta da gida ta je ɗaikwal wata walla in kika je lakwaɗin baka za ki same ta ba kaya suke sanyawa a sak irin hijabi da kala sutura da ta wuta da ita walla in ta je lakwal sauya take kuma kun san me yasa suke haka saboda uwayen ba sa bibiya su kai ziyarar bazata kwatsam wata ran kawai ki je lakwaɗin ɗiyaki ko uba ya je duk da ku uwayen matan ma ku za mu karfafa mu guya saboda su mazan ma bayi ba suke ba wani ko an ce ma bayi ba ke ba kuna kallo diya ko makarantar mamadiya uwaye mata su suke kai ayansu uban bai zuwa kuma ko reunion za a yi na uwaye a makaranta wala uwaye mata suke zuwa kenan yanzu tu uwaye mazan suna kafa hujja sun tahi nema wane ne ki wata ran kawai ki dauko hijabi kawai ki je ikon din ayan ki gaya suke na rantse muku da Allah ku je kun sha babaki Allah wasu da yawa yadda kuke ganin su a gida wata yarinya za ta wuta da hijabi da niqab da shoset safa kafa da gam safa hannu amma ki je da kwalki gani wallahi ki gaji bakin ce ba ita ce ba to me yake faruwa saboda uwaye ba sa kai ziyara ne in umman maki ta san kina kai mata ziyara ba zata to ko da shi ɗan ya raya mata ta ce ka a samu ka a samu mistake ka a samu kuskure yau in yi kaza man mata same ni a guri kaza kai ba ma wannan ba na rantse muku da Allah akwai wanda ba sa zuwa ikwal wata yarinya ko da abu ne gare su in aka zo a daidaita sau aka zo aka aje ta a kowanne lakwal din abu ne yana tsayawa wani zai zo dauke ta wasu ba sa ma shiga kuɗin ba kawai suna sheke ayyansu ne ke da su ne ke ta je lakwal ita kuma tana can tana sheke ayyanta amma me kawo rashin sa ido ne amma da kina sa ido ko ta yi niyyar ta je ta sheke aya ta kai ta ce ka aje mamma ta zuwa ta je ta tambaya administration a ce wance bata zo ba ke kuma da niyyar ta yi lakwal dan haka kenan wannan haƙi ne akan uwaye dole su ringa ziyartar ƴaƴansu a lakwal kuma dole su je ikwal su san ma wai da wane ne ƴaƴansu suke abota saboda mafi yawanci abokai da ake samu lalata su suke lalata mafi yawanci da mazan da mata a ikwal makaranta shi ma haƙi ne akwai wanda ba sa zuwa makaranta wata yarinya za ta fito da hijabi har da ta amma Allah ba ta zuwa makaranta saboda me uwayen ba sa zuwa makaranta ke kawai sunan kin taimaka makaranta amma ba makaranta kika kai ba kuma su ma malamai dole su yi tsari ku ringa ku amshi yaran ɗalibai duka kowa in yaro bai zo ba kwana ɗaya a ranar biyu a kira uwayen shi kenan in ma yana ha'inta uwayen ne ya hoto da sunan zuwa makaranta in kun kira ya za ku ji a ce ai wancan da ta hoto dole ne a yi wannan saboda su uwaye in ba su kula ba suna zuwa su ga 'ya'yansu in suna zuwa makaranta to ku malamai ku yi haka in a yaro ya kwana ɗaya sai da mace bai zo ba a kira uwayen shi wau wani bai zo ba sai da mace lahiya to ana zaki ji in mamma ta ce a to ai ya zo makaranta kenan ke kuma uwa ya a ce miki bai zo ba kike bincike ina dan yake ina uwa ta to in ana irin haka su bayaran da kansu za su ringa zuwa makaranta na gaba adam muraqabati man yusahibuna min al-asrika rashin sa ido akan dawa ƴaƴanki suke abota kuma na rantse muku da Allah malamai suka ce yanzu mu a zamanin mu a kaso 70 a kaso 100 kaso 70 na lalacewa tarbiyya abokai su ne to dole tunda abokai suna da tasiri wajen lalacewar tarbiyya ko gyaruwar tarbiyya saboda wani zaka ga ya gyare ni a dalilin abokin shi wata ta gyare ni a dalilin kawatan Allah mata dace ta gamu da aboki kawa ta gari ko ya gamu da aboki na gari to aka samu akasi in ta gamu da kawaye na banza musamman alakwal to za a samu matsala kenan dole uwaye sun bincika a yi kwal da wadawane ne yake take abota alakwal da wadawane ne ɗanke ke abota na rantse muku da Allah akwai uwaye da musamman 'ya'yansu mata suna shaye-shaye kuma alakwal ake alakwal 'yan mata suna shan shisha a ekwal danki zai je koyi shaye-shaye ya gamu da abokai lalatattu su koya mai shaye-shaye kenan dole uwaye sun sanya ido su wane ne suke abota da ayansu alakwal da makaranta da unguwanni haka daga cikin abubuwan da suke haifarwa akwai jayayya da uwaye suke yi a gaban 'ya'yansu uwaye da ba sa la'akari da wannan anniza'u wa shiqaqu bainal aba'i wal ummahat kaga uwa da uba suna musu a gaban 'ya'yansu in za ku yi hada ko za ku yi rigima ku yi a bayan idan 'ya'ya amma a gaban 'ya'ya ku zo kuna rigima ana faɗa to wannan zai lalata muku tarbiyyar 'ya'ya saboda in kina faɗa in uba yana faɗa da matar shi a gaban 'ya'yan shi to yana koya ma ɗan shi ne shi ba yi da matar shi ke ma kuma kina koya ma ɗiye ki ce ta yi da mijinta amma ga akwai matsala ku bari yayi babu yara kun san abin da ke faruwa mu yanzu a irin garuruwan mu uba zai zo ci yara misali ya tarro yara suna kallon tele sai uwa ta zo ta ce kai kuna kallon tele a kashe kallon ya isa haka ku je ku ɗauko karatu kai uban ya ce a'a ku ci gaba bayan haka to daga dan kurusa ta bi ayin ma'ana uba ya ce ayi uwar ta ce ba an yi ba ko uwar ta ce ayi uban ya ce ayi kuma a gaban ƴaƴan wa to kula da ta bi ayin ko kuma ku zo kuna jayayya ni na ce ayi kaza ba an yi ba ku zo kuna sha insa wata hawada ma za a ringa yi wannan yana lalata tarbiyya in za ku yi jayayya ko hada kai misali ke uwa kin ce a bar a bar me yake da suna a bar wannan kallon a ji a yi karatu to kai uba bai dace ba ka ce ba za a hasa ba in ma kina so daga baya ka je ka same ta ce abin da kike bai dace ba ma'ana ko da ma ta yi kuskure ko wani abu to amma wani zaka ga a gaban ƴaƴan zai nuna uwa ba haka bane ba to kaga daga nan kun koya ma ƴaƴan ku sirena sirena ku da haka kenan ba a yin hada ko yayi a gaban ƴaƴa na gaba akwai mummunan mu'amala da ake samu wanda uwaye suke ma ƴaƴansu wata zaki ga iyata ce ta haihuwa amma wallahi babu magana mai kyau tsakaninta da ita babu mutunta babu darajanta yadda kika san yar makiyarta ko makiyarta ce kuma ita ce wata hakiki tana cewa ni ban san ba abin da mamma ta mun abin da na mamamma ba babu magana mai daɗi tsakanina da ita babu duk wani abu wani na nuna tausayi da soyayya da uwa take nuna ma diya babu abu kaɗan ko bugu zagi cin mutunci da sauransu akwai wanda suke wannan wannan kuma kuskure ne wannan zai ja yaro kizce shi ta keke shi saboda mi ba a kyautata mai wajen mu'amala ba kuma musamman wanda aka fi so kyautata mu'amala akwai uwa na gaba ba a so uwaye su ma dan su tsawatarwa ko ladabtarwa a gaban abokan shi yana daga cikin kusuran da uwaye suke danki ne abin da bai dace ba heki ce zaki mai ki mai hada ko ki hukunta shi a gaban abokan shi to wannan kin ba abokan shi sirena shi kuma wallahi za a ringa zolaye shi ana mai wasa da wani in ya shiga ciki to shi kuma ne yasa kawai abin ya ba a kyauta mai ba da haka in ɗaya laifi ko da ya zo tare da abokan shi ki bar shi sai sun rabu da abokan in yazo shi ɗaya sai ki mushi amma a gaban abokan shi ko a gaban kawayenta ki make make da suna ki mata wada to gani take kawai kin fallasa ta kuma ba ma fallasa ba su yazo ne sai rike abin abin zolaya to uwaye diya ba sa la'akari da wannan kuma ba iya abokai ba hatta ma sauran jama'a ma ba a so in zaki ma ƴaƴanki wasu bare ko wasu makota ko wasu wannan ma a ce zaki musu hada shi an yi so in zaka ma mutum hada in kana so karba ka keɓe shi shi ɗaya ka mushi to wannan zai karba amma in ka ce zaka mai a cikin bainar jama'a to wala bai karba ba kuma wannan ya haɗe kowa ko a makaranta ne in mutum ya laifi ba an hudo shi ba shi ɗaya a mai fallasa to daga nan lokacin kawai shi kenan saboda a makaranta za a zunga zole shi amma in mutum ya kuskure sai a keɓance shi shi ɗaya in kuma ba an keɓance shi ba ma ana ganin matsala ce da ta haɗa kowa da kowa sai a ce wai me yasa mutane suke kaza manzo Allah idan wani abin da bai dace ba kun san me yake zuwa yake yake cewa wai me yasa mutane suke kaza shi wanda ya sani ya gyara kaga an rawa ma asiri to amma ya zamanto za a ma za a gyara ma yara kuskure a gaban abokansu ko a gaban wasu mutane da to wannan zai sa yaran sai su kullaci wannan abun sai su ga kamar an musu abin da bai dace ba amma a keɓance su na gaba akwai rashin tsara ma yara lokuta yanzu uwaye kaga yanzu ba an koma da kwalba ga makaranta ba to a tsara musu lokaci uwaye masu hankali suna wayar ma yaran su lokacin lisan na lakwal da lokacin maraji a karatun Qur'ani a gida da lokacin kallo da amma mun yanzu gidajen zaka kullun kawai ashirin taka ta kallo ne ake babu lokacin da aka ware ma yara da za su ringa muraji a karatun da ake koya musu a makaranta karatun lakwal kuma yaro kudu shi na gantali yana yawo kenan dole uwaye su zauna da yayansu a tsara musu daga lokaci kaza zuwa lokaci lokacin bacci ne kaza lokacin kallo kaza lokacin karatun makaranta kaza lokacin karatun ekol a tsara musu wannan kuma da daga ciki yana daga cikin kuskuren da ake samu uwaye suna barin ƴaƴansu kawai da saluloli da tele kullun da yake tana danna salula kullun tana gaban tele kuma kya mata magana ki yanzu kullun kina da nadanin sallah me kike da Allah sallallahu alaihi wasallam kullun a gaban tele me kike kina yanzu ko uwaye shi yasa ko ga tarbiyya ta lalace saboda uwaye sun bar ƴaƴansu tarbiyya za su koyi ta a TikTok Instagram Snapchat Twitter da sauransu kullun da yake tana danna salula kullum suna kallon tele kuma wallahi hatta tele ma sai kun san irin tashoshin da ayan ku za su ga kallo saboda kun ga abubuwa na fitsara da abubuwa iri iri a fana-fana hatta irin sayar da na wasu ana kuwa mutane a fakaice amma mutane ba sani ba kun ga ana sayar da nan ko ana zo ana sa tallan magunguna wallahi akwai uwa da take ce mun kawai ana yawan talla maganin istimna'i wani yaro dan karami sai ma mahaifiyar shi ba mai istimna'i to yana yawan ji ana faɗi kuma kun sani a irin wannan sirrikan da ake sa ana yawan talla su ko masu talla dama wasu magana gatsu haka ake waɗanta babu alkunya babu wannan haka ne wani wani haka shi ma dan nata yazo yadda ta zo ta ana cewa maganin karfan maza me ake ni da haka da abu na fule ne suke ji ana faɗi ka gani kenan dole uwaye sun kiyaye wannan kenan a sai irin tashoshin da 'ya'ya za su rinka kallo na gaba daga cikin abin da ke haifar da tarbiyya mun zo abubuwa guda hudu suka rage mana shine sakin armi sakin armi yana daga cikin abin da ke lalata tarbiyya saboda kowa san wannan yau aka ce arabu da uwa ta ta gidansu da yana wajen uba ko yana wajen uwa to yana gamuwa da matsala ta yi ita uwa bata da halin da za ta iya daukan ɗawaine su in aka bar shi a wajen uban kuma a hannun kishiya ta ringa gallaza mushi da makamantansu to kaga mutuwa arme shi ma na haifar da milalace tarbiya saboda yaro zai rasa uwa ko uba ko duka bai ma gaba da wani daga nan a kashi gidan kakanni sai taso da abin da yake ba a kwabar shi lalace to kun ga me ya haifar da wannan mutuwa arme dan haka kuma anan uwaye sai hakuri rayuwa da man tana da kalubale akwai matsala kuma babu gidan da babu matsala kenan wani in gaji matsalar shi wallahi ta yi taka ko dauriya ne da juriya da hakuri kenan da abin da zai faru sai ana kai zuciya ne sai ana hakuri kun ga ada arme da ake mai kaga yarinya an mata arme na sarmai da budurwa har san kai shekara 60 ba a taba yin arman bai ta mutuwa ba amma mun yanzu a zamanin mu kaga mace ba ta wuce ba shekara 30 ta arme biyar haka ne saboda me yake haifar da wannan rishin hakuri kenan dole ana jure ana hakuri na gaba akwai rishin kula da marayu a cikin al'ummar mu uwaye diya za su haɗu su mutu ga 'ya'yansu na amma ya abanzantar da su babu wanda ya damu da su alhali shi kuma dama aka ce ɗana kowa ne kuma wannan marayun ba sa ekwal ba sa makaranta mutane ba su damu ba to ku kun sa 'ya'yanku lakwal kun sa su makaranta ko to wallahi za su zo su zaman to barazana ga 'ya'yanku kun sa abin da bahaushe yake cewa wai idan jifa ya huce kai haɗa kan kuwa wallahi kuskure ne in ya huce kan zai dawo kan kan kuma yanzu wannan 'ya'yan naku da kuka sa su makaranta sun samu tarbiyya to kuma su wane ne abokan su wa'in na ɗin dai da ba sa yi ko kuma ya su lalata su kenan dole an yi tsari a unguwanni in aka ga wani maraya a ɗauke shi in baya makaranta a sashi makaranta amma ya zama to mutum baban shi ya faɗi ya mutu ba ruwan kowa da shi to ya ga kawai ya lalace ya zama ɗan shaye shaye ya zama ɓarawo to wannan maraici shi ma na haifar da wannan haka kuma daga cikin abubuwan da suke haifar da wannan na ƙarshe wanda za mu tsaya kan shi saboda suna da yawa lokaci kuma ga shakure shine uwaye hanya ɗaya ce za su yi maganin tarbiyya shine ku samu a yanku tsoron Allah a cikin zukatansu kun san uwaye diya zaka ga uwa tana ce ma da ba na so kana yin kaza to wani ya fahimci cewa ke ce bakya so to radda bakya nan ko kika mutu eh aikata abin amma ki nuna mai wannan abin ba ke bace bakya so Allah ne hana kenan a sanya mai tsoron Allah shi yasa manzo Allah yake ce ma wani sahabin shi ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake ma'ana Allah da ya hana wannan abin yana duk inda kake yana kallon ka kenan uwaye su sa ma ayansu tsoron Allah ko zuwa makaranta ne yace ina so ki je makaranta ne Allah ne ce aje ba ni ba in kika nuna ke kike so ta je turar da bakki nan ko kika yi bulaguro ta kiza ce yau mun samu dama an samu liberty mama bata na dama ita take take cewa mu je makaranta amma ki nuna mata Allah ne ce aje saboda Allah ya ce a nemi ilimi wajibi ne sanya hijabi kai ki nuna mata ke kike so ta sanya yace Allah ne ce ai abu kaza na haramun da Allah ya hana ba ke bace bakki so ba Allah ne hana to shi Allah da ya hana yana nan ko da yaushe kuma yana nan tare da ke a da ke kenan a sama yara jin tsoron Allah ki ce ki san ma ɗaya kin ga wannan sallar da ke dan nan wallahi ki ji tsoron Allah ki san irin mu'amala da zaki da ita ki san irin abubuwan da zaki kalla ki san da wa da wa zaki mu'amala ni ko ban gani ba Allah yana gani kuma ya zai miki hisabi akan wannan in kika je lakwal ki san irin abin da zaki makaranta wajen biki duk uwaye in ayansu za su je a sanya musu wannan duk inda kuke Allah yana ganin ku kuma zai muku hisabi akan abin da kuke ko da ni mahaifinki ko ni mahaifinki ban gani ba to Allah yana tare da ki to da uwaye za su ringa wannan su ringa sama ayansu kenaro ko da ya huta ma ce to baba ya ban nasiyawa a ji tsoron Allah Allah yana gani na kenan yanzu ko da na ji wata unguwa ko wajen da baba baya gani na mamma bata gani na to Allah yana gani na in na tuno da wannan to zai taimake ka insha Allah dai duba da kurewar lokaci insha Allah anan za mu tsaya fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya sami tare da lada kuskure kuma da tuntuban harshe Allah ya fi mana muna tausali da wannan zama muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sufofinsa maɗaukaka akan Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana da tarbiyya al'ummarmu mazan da mata da uwayen mazan da mata sun duka Allah muna roƙonka ka shiryar da samarinmu da 'yan matanmu Allah ka shirya da samarinmu ka sanya musu kyan abin da ya sha harkar shaye-shaye samun babban matsala abin da ya sha wannan shaye-shaye muna roƙonka Allah ka huda musu wannan shaye-shaye a ransu Allah ka sanya tsoronka a cikin zukatansu Allah subhanahu wata'ala ka kare su daga dukkan wani aiki na fasikanci da fajirci da sabanka Allah ka sanya musu tsoronka da imani a cikin zukatansu da mu ga baki daya Allah kuma ka sanya mu zamanto shiryayyu masu shiryarwa ba batattu masu batarwa ba Allah ka tallafa mu wannan al'umma Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba Allah ka sauƙa mana rayuwa Allah dukkan damoyinmu ka yaye mana dukkan matsaloli Allah ka magance mana su abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah subhanahu wata'ala dukkan mu anan kowa yana da bukatocin shi na alkhairi muna roƙon Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah muna roƙonka iyaye da kakanni da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomansu kuma Allah ka raya mu akan musulunci Allah ka kyautata ƙarshen mu ka sa mu cika da imani in lokacin yayi marasa lafiyan wanda ba su da lafiya na gida da na likita Allah ka ba su lafiya Allah ka koro musu sauki kuma Allah ka ƙara mana lafiya ka inganta mana lafiya ka sanya mata albarka kuma Allah ya ba mu ikon cin moriyar lafiyar mu a cikin abin da zai amfane mu duniyar mu da lafiyar mu Allah muna roƙonka ‘yan mata mu da zuwa mu Allah ka ba su mazaje na gari. Allah ka ba su mazaje na gari masu tsoron Allah wanda za su rike su da mutuntawa da darjantawa. Su ma maza muna roƙon Allah ya ba su mata na gari. Allah muna roƙon daga cikin maza wanda ba su da aikin yi da sana'a Allah ka ba su. Wanda suke da kuma Allah ka ƙara musu albarka a ciki. Wanda suke fama da matsaltsalu na zaman arami muna roƙon Allah ka musu zaman lafiya. sai sai ta tsakanin sai ba su fahimtar juna Allah ya kauda dukkan wata matsala wanda suke neman Allah shirya musu da yayansu Allah shirya musu wanda suke shiryayyun kuma Allah ya tsare su ya kare su daga bata ya tabbatar da su akan shirya kuma to haka kwarai kwa akwai yan uwa masu tsaro yan uwa wanda suke a daji sojoji da dukkan tsoron fartar da muna roƙon Allah ya tsare su Allah ba su kariya Allah ka tsare daga dukkan shari da abin ki Allah ka ba su nasara da rinjaye akan makiyansu makiyanmu makiyan kasanmu Allah dukkan makiyan kasanmu wannan ta Niger wanda suke neman su ga kasanmu ta shiga halin kakanika yi ko kuma duk wani bala'i da shari ya same ta Allah muna roƙonka wanda suke da rabon shiriwa Allah ka shirya da su wanda kuma basu da Allah ka tsare mu daga sharri su dukkan wani shari da makirci da za su dauko to Allah ka sa kare a kansu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata kasar mu ta Niger sauran da kuma sauran dukkan kasashen musulmi ga baki daya Allah muna roƙonka da ɗaukaka musulunci da musulmai a ko'ina kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ƴan uwanmu musulman ƙasar Falastinu Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah ka kawo musu ƙarshen wannan zalunci da ake musu su kuma wannan Yahuda na Isra'ila da magoya bayan su muna roƙon Allah Allah ka mana maganin su Allah ka karya karfin da suke takama da shi Allah ka sa su zama to izina ga ƴan bayan su Allah muna roƙonka ka karatar da mu da dukkan alkhairai wanda yake nufata mu da shari da abin ki Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan bala'i da dukkan musibu na zahiri da batini Allah muna roƙonka ka sa aljanna ka dausa ce makoman mu gabaki da Allah roƙon da muke ma Allah muna roƙon ka amsa mana Allahumma ja'alna mimman da aka fa ajabta wastahadaka fa hadaita wastansaraka fa nasarta wa tawakkala alayka fa kafaita wa taba ilayka fa qabilta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقد ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا ويسر أمورنا وقد هوائجنا جميعا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها قولي أنت ويتاديا